إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فقد من الله عز وجل علينا حيث يسر لنا حضور أفضل الشهور شهر رمضان شهر القرآن شهر القيام شهر الجود والكرم شهر إطعام الطعام شهر الإتك من النيران شهر يعقبه الإكثار من صلة الأرحام فهو شهر كجامعة متشعبة, متشعبة الكليات لها تخصيصات فائقة لا توجد في غيرها فالفائز من تخريجها منها من تخريج منها ولازم جميع موادها الدراسية فجميع موادها موجودة قبل حلولها وكذا بعد إدبارها فخريجها هو المسلم التقي البار وموادها العبادات المتنوعة من صلة وقيام وتلاوة لكلام المنان وبر للوالدين وإطعام المساكين وهذه العبادات لوازم المسلم إلى اللحظة الأخيرة من حياته كما أمره ربه جل في علاه قائلا في سورة الحجر وأبد ربك حتى يأتيك اليقين وهذا نفس أمره للمؤمن حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذا فلا ينقطع عمل المسلم واجتهاده في طاعة ربه بانقطاع شهر من الشهور أو مفارقة ضيف نزل عنده بل عمله مستمر إلى حين إتراك الموت بابه إلا ما خلف من من علم نافع ينتفئ به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالتوجه إلى أنفسنا فلنتوجه إلى أنفسنا هذه الأسئلة التي سوف يجيب عنها عن قريب هل ينقضي الصيام بانقضاء شهر رمضان وهل ينقضي قيام الليل بانقضاء شهر رمضان وهل تنقضي النوافل الرواتب وغيرها بانقضاء شهر رمضان لا بل نسأل أنفسنا هل تنقضي تلاوة القرآن وتدبره وتفهمه والعمل به بانقضاء شهر رمضان وهل تنقضي البذل والأضاء والإنفاق في وجوه الخيرات بانقطاع شهر رمضان الجواب لا بكل التأكيد فالصيام لا يزال مشروعا في أيام السنة إلا ما استثني منه ولله الحمد والمنة وقد حث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام بعض الأيام التي ذكر فضلها فقال في الصيام عموما من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه فمن تكلم عن الصيام عباد الله صيام ست شوال ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وقال من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ثانيا صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله صحيح مسلم وعمر عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك قائلا وسم من الشهر ثلاث أيام فإن الحسنة بأشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر الصحيحين قال ربنا الرحمن من جاء بالحسنة فله خير منها وصيام ثلاثة من كل شهر ومن وسائل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة انظروا الصحيحين والأولى أن تكون أيام البيض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أبا ذر الجفاري بذلك أيها الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم كن يبوه لدنزنا لكلاري سنتبت الله منا قودي مسأ muna neman taimakon Allah da agajinsa da tallafinsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye da shi shine sirri Allah muna roƙon ka shiryar duniya da lahira wanda ya ɓata kuwa ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto alheri da alkhairi da falala da daraja da kima da martaba ga wannan al'umma ta annabi Muhammadu Allah ka ƙara wannan manzo daraja Allah ka haɗa mu da shi a jannatul firdausi ubangiji maɗaukakin sarki ka sa ya cece mu a ranar tashin alkiyama bayan haka ya ko ƴan uwana masu albarka hakika Allah ya mana baiwa ba karama ba da Allah maɗaukakin sarki ya yassare mana kuma ya sauwaƙe mana halartar wannan wata mai alfarma watan ramadan watan alqur'ani watan qiyamul laili watan kyauta da karamci watan ciyar da miskinai watan yanta mutane daga wuta zuwa aljanna wata ne wanda a bayansa abubuwa na alkhairi suke biyowa tun daga ran sallah na abin da ya shafi hidima da ciye-ciye da shaye-shaye na abin da Allah ya halatta sannan da ziyarce-ziyarce da sada zumunci da kyaututtuka da sadakoki har ma a ciki akwai sadaka wanda ake kiranta ainihin wato a sadaka da take yanta mutum daga ainihin wato wuta wato zakatul fitr wanda take ainihin wato yanta azumin mutum ya zama karɓaɓɓe na hakika wata ne wanda kamar jami'a ce wanda take da kulliyoyi da yawa wata take da faculties da yawa wanda ake samun cin jarabawa a cikinta idan an yi kuma a samu ainihin wato rabo don haka waɗannan darussa na azumin kansa da ƙiyamun laili da kyauta da sadaka da sauran ibadoji su ne waɗannan faculties da suke cikin wannan jami'a ɗin kuma suke cikin wannan department ɗin don haka idan an fita daga cikin wannan alamun cewa ka yi nasara a wannan jami'ar to shine a ganka waɗannan mawad da ka ainihin wato karanta su da waɗannan wato abin nan wato darussa da ka karanta a cikin wannan faculty ɗin ko a wannan department ɗin to ya zamto a ganka kana ɗabbaka su a bayan azumin watan ramadana don haka ne ma aka samu shi wanda ya zama khirriji na wannan jami'a wato ya zama graduate hakikanin graduate shine wanda za ka ga bayan wannan fita jami'ar ya samu aiki ina ma'anar haka shine yana aiki da abin da ya koyo a wannan jami'a ta ramadan kamar yadda idan mutum ya gama jami'ar da ake magana a kanta ta hakikar ma'ana za ka gan shi ya samu aiki ko kuma wannan ilimin da ya koya a wannan department din ya zamanto masa mai amfani a rayuwarsa to haka ake so ita ma jami'ar ramadan ta zamanto bayanta wato a samu abubuwan da zai tabbatar da cewa ka fita da sakamako mai kyau a cikinta Allah ka fitar da mu da sakamako mai kyau a cikinta saboda haka waɗannan ibadoji na ƙiyamun laili da karatun alƙur'ani da kyauta da sadaka da ziyara da zumunci da kyautata wa iyali da taimakawa mutane da abinci da abin sha da sitira da sadaka da zakka da sauran abubuwa su ne ake so mutum ya ci gaba da aikata su wannan ta sa Allah ya faɗa mana a cikin suratul hajj hijr yake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta wa ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka ma'ana karka keɓe ibadarka da wani wata na musamman a ce a sha'aban za ka bauta wa Allah ko a shawwal za ka bauta wa Allah ko a ramadan za ka bauta wa Allah ko a zulqa'ada ko a zulhijja ko dai a wani daga cikin watanni a'a ya zamto wannan ibadar taka ta zama ta zarce tun daga wannan lokaci na ramadana ila an taquma sa'a har zuwa ranar da kiyama za ta tashi Allah ka ba mu wannan dama ya Allah Allah ya faɗa mana cikin suratu Ali Imran yace ya ku masu imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa ma'ana kar ya zama akwai wani lokaci da kuke iya jin tsoron Allah akwai lokacin kuma da in wani abu ya bujuro muku na rashin jin tsoron Allah kuna iya aikata shi haqqa tuqatihi Allah ce wala tamutunna illa wa antum muslimuna kar ku yadda ku mutu face kuna hakikanin musulmi na gaskiya ba munafikai ba hakikanin musulmi na gaskiya ba yan ta'adda ba hakikanin musulmi na gaskiya ba waɗanda suke jazawa al'umma da addini bala'i da masifa ba Allah ka tsare mu da haka fala yanqatu wa amalul muslimi wa jihadihi fi ta'ati rabbih bin qita'i shahrin min ash-shuhur da'a ga Allah na mumini da kuma biyayya ga Allah ta mumini ba ta yankewa saboda wani wata ya ƙare ko kuma ya zamanto ya rabu da wani bako kamar bakon watan ramadan ya zamanto ya daina aikin da ya kamata yi a'a bal huwa mustamirrun ila hini itraqil maut babahu musulmi zai ci gaba da bautawa Allah da hakikanin ibada ne har zuwa ranar da mutuwa za ta zo ta kwankwasa masa kofa ta ce fito mu tafi to wannan shine ranar da za a ce ya mutu ko kuma aikinsa ya tsaya anan ma idan ya ga dama yayi dabara yayi aiki da hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi sallallahu alaihi sallama yake cewa idan dan adam ya mutu babu wani abin da zai bi shi lahira sai abubuwa guda uku na farko sadaka mai gudana sai ya kokari ya aikata wata sadaka mai gudana wanda za ta bi shi bayan mutuwarsa to wannan shine yayi dabara yayi wayo duk wani wayo da kake da shi a duniya in baka da wannan wayan kai dolo ne wallahi duk wata dabara da hikima da Allah ya baka da basira da kake jin kana da ita da ilimi da kake ji kana tinkaho da shi in dai dabarar da wayan da hikimar da basirar da ilimin bai baka damar kai wannan dabara ba kai wawa ne wauta ta kare ga wanda bai yi dabara irin wannan ba to wannan shine malamai suka ce mai hakikanin hikima shine wanda yi wa kansa tattalin lahira kafin ranar da zai koma ga Allah shine wanda yi wa kansa tattalin tashi a gaban Allah ranar tashin kiyama shine wanda yi wa kansa tattalin tsayuwa yau matamuru sama'u maura wa tasirul jibalu saira ranar da Allah zai ainihin wato naɗe waɗannan sammai Allah zai tafiyar da duwatsu kamar yadda ake wancakali da auduga mara nauyi haka Allah zai tafiyar da duwatsu to idan mutum ya yi wa kansa tattalin wannan ranar wallahi komai dolancinsa komai rahin iliminsa komai rashin wayewarsa komai ganinsa da ake gauraka na rantse da Allah ya fi kowa wayo a duniya diyan da ake ganinsa jahili diyan da ake ganinsa mara ilimi in dai Allah ba shi kwakwalwar da zai wa kansa wannan tattali na rantsi da Allah ya fi kowa dabara a duniya haka kuma duk lokacin da ka tsinci kanka kana jin kana da wayo kana jin kana da dabara kana jin kana da hikima kana jin kana da wani abu na ilimi kana tinkaho da wata basira da Allah ya ma ka iya turanci ka iya magana in ana magana da kai sai dai ka kayar ba wai a kayar da kai ba in ana musu da kai ka iya sanin lunguna da za ka zille ka bayyana mai gaskiya ko da ko baka da gaskiya wallahi in baka da wannan duwayan banza ne kai shashasha ne kai gaula ne kai Allah maɗaukakin sarki ka bamu irin wannan wayan don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sadakar da mutum zai bari wacce take mai gudana ko kuma ya bar wani ilimi da al'umma za ta dinga amfana da shi ko kuma ya haifi ɗa ya ma tarbiyyar da zai zamanto bayan rasuwarsa idan ya tuna da shi yana masa addu'a saboda haka ‘yan uwa mai wa ‘ya'yanmu tarbiyya mu ɗora su kan layi ko suna so ko ba sa so ko za mu dake su ko za mu ɗaure su ko za mu yi musu abin da zai su ji haushi saboda su ba Allah wallahi tallahi in muka yi musu haka ba mu zalunce su ba in muka yi haka ba mu tuce su ba in muka yi musu haka ba mu ainihin wato keta haddin su ba a'a mun yi abin da ya dace ne wajen su ba Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kawai mutum ya yi kokari ya yi abin kada ran kada han kada kuma ya matsa wa yaro ko ya kai matakin cin zarafinsa ko cin mutuncinsa lalle ya nuna masa addinin musulunci shine kan gaba akan komai na rayuwarsa tsarin addini shine tsarin da Allah madaukakin sarki ya da zai wa mutane rahama da shi a gobe kiyama yaro ya fahimci wannan daga gurinka a matsayinka na uban shi ya fahimci wannan daga gurinki a matsayinki na uwar shi wannan shine dalilin da zai sa ko bayan ka mutu ko bayan kin mutu ki samu addu'ar wannan yaro ko ka samu wannan addu'ar yaro Allah madaukakin sarki ka ba mu wannan daraja da wannan kima ya Allah ya kamata mu tambayi kanmu tambayoyi guda uku shin wai azumi ya kare bayan fitar ramadana shin qiyamul laili ta kare bayan fitar ramadana shin na filfili da ainihin wato salloli waɗanda ba na wajibi ba shi kenan sun tsaya bayan ramadana ya tsaya wannan ya kamata mu yi wa kanmu tambaya shin wai tilawar alkur'ani da karanta shi da fahimtar ma'anoninsa da aiki da abin da ya shafi hukunce hukuncensa shin sun zo ƙarshe da zuwan ƙarshen ramadan shin kyauta da sadaka da taimakawa mabukata da gajiyayyu da yin hidima don addini ya ci gaba shin wannan ya tsaya daga tsayawar watan ramadan ko shakka babu amsa za ta zamanto a'a ko shakka babu amsa za ta zamanto a'a domin akwai azumin muka da Allah da manzan Allah suka shar'anta mana bayan fitar Ramadana daga ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inji bukhari da muslim wanda suka rawaito annabi ya ce man sama yawman fi sabilillah wanda ya nemi wata rana ko ran litinin ko ran abin nan alhamis ko wata rana ne daga cikin ranakun da Allah ya yarda ai azumi annabi ya yi stam akan cewa ai azumi a cikin su yayi azumin nan tsakaninsa da Allah Allah maɗaukakin sarki zai nesanta fuskarsa da wutar jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan haka kawai ka ce yau litinin zan tahi da azumi yau alhamis zan tahi da azumi wannan azumin kwaya ɗaya in ji annabi Muhammadu zai maka sanadiyar nisanta da wutar jahannama tsawon tafiyar shekara saba'in ya tabbata har ilau kamar yadda ya zo daga abu ayyub al-ansari Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yace man sama ramadana wanda ya azumci watan ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal sannan ya biyar da azumi guda shida bayan shawwal kana ka suyami dahari daidai yake da azumin shekara guda saboda kamar yadda malamai suke lissafawa azumi muqaddara kayi 30 kowanne guda ɗaya yana da lada goma don Allah ya ce man za'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da lada guda ɗaya ko aikin alheri guda ɗaya to za a bashi lada goma kaga idan azumi mun kaddara domin hadisi ya tabbata ko da azumi 29 muka yi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan 30 za a bamu dan haka zaka kaddara kai 30 ne kaga goma sau 30 ya zama 300 kenan guda shida da zaka yi na sitta shawwal su ma goma goma kaga guda 60 ya zama 360 dama shekara kuma tana da kwana 360 shikenan wannan hadisin ya tabbata yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk mutumin da ya azumin kwana shida bayan ramadan a cikin shawwal daidai yake da yayi azumin shekara guda yanzu don allah musulmi zai sake wannan abun ya wuce shi a wannan gabar nake jan hankalin ɗan uwana musulmi da aka samu wasu daga cikin malamai a shekarun baya suka fito da da'awar malanta suka yi kwandemin ɗin hadisin sita shawwal wannan maganar wallahi tallahi sai sun karɓi zunubinta a ranar tashin alkiyama domin ta haifar da ci baya ta haifar da raunin zuciya da yawa daga cikin al'ummar sun daina azumin sita shawwal idan ka taɓa mutum sai ce ai ga wani malami ya bata fatawa cewa wannan azumin ma ba sunna bane wannan azumin ai bai tabbata ba har ma ya fito ya ce wai imamu maliku bai san wannan hadisin ba don haka ba za a yi aiki da shi ba kin tsakani da Allah duk abin da maliku bai san shi bane addini ma'ana duk abin da maliku bai san shi ba ba addini bane sai iya abin da maliku ya sani ne addini waɗannan malamai da ake cewa rawahul bukhari ko muslim ko tirmidhi ko ibnu majah ko baihaqi sun yi rayuwa ne a mabambantan shekaru mafi yawancinsu ba su yi rayuwa da zamaninsu ba wannan ya yi rayuwa a zamaninsa wannan ma ya rayuwa a zamaninsa da aka ilimin da wancan ya tara wancan bai da shi karatun da wancan yake da shi wancan bai da shi ko malamai ne na da na tsoron Allah abinda duk ba su sani ba ba za su kawo shi a cikin littafi ba dan san kar su ruɗa al'umma idan abin da ya zo ne kaɗai a gurin maliku shi za mu addini da shi me yasa muke cewa rawahul bukhari me yasa muke cewa rawahul muslim me yasa muke cewa tirmidhi me yasa muke cewa bai haƙi me yasa muke cewa ibnu maja me yake muke cewa malam wane ya ce in dai imamu maliku kaɗai shi ne marji'in mu sannan wannan maganar da ya faɗa ka je ka bi diddigin sa ƙarya yawa maliku wannan in mun yi takaririn cewa da gaske maliku bai san hadisin sitta shawwal ba to sai mu tambaya cewa shikenan duk abin da maliku bai san shi ba shikenan sai ajiye shi idan ko muka dawo bincike ya nuna wannan mutumin ƙarya yake yi imamu maliku ya san hadisin sitta shawwal ba wai bai san hirihi ba kuma har ya ba da fatawa da shi kuma babu dalilin da zai sa ko da bai san shi ba a ce ba za a yi aiki da shi ba saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah wannan azumin shekara da shekaru malamanmu sun karantar da mu sun ja mana hadisin sun fassara mana yanzu ga hadisi mun ƙara faɗinsa kuma mun yi bayani a kansa hadisi ne ingantacce tabbatacce annabi ya ce duk mutumin da ya azumin kwana shida bayan ramadan a cikin shawwal za a ba ladan wanda ya azumin shekara gaba ɗaya to in kai amfani da waccar fatawa wallahi ka rusa kanka ka kashe kanka a banza wallahi don ba akan daidai ka kashe kanka ba a banza ka kashe kanka abu na farko kenan abu na biyu muna jan hankali ga wanda Allah dama ya jarrabe su da rauni akan azumi wallahi tallahi azumi ba karamin alheri bane ga bawa inda ya sani yasa nassin aya tabbatar da wannan maganan a cikin suratul baqara Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna wallahi ku yi azumi alheri ne gare ku inda kun kasance kun sani akwai wani malami da ya ɗauki wannan ayar wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna akan ta ya rubuta littafi ya faɗi fa'idojin azumi azumi sun fi guda 150 fawaid na azumi in mutum yana azumi irin fa'idar da yake samu a lafiyar jikinsa a tattalin arzikinsa a lafiyar kwakwalwarsa har hankali azumi na saita hankalin mutum basira azumi na ƙara mutum basira bar ta maganar lafiyar gangan jiki wanda hatta likitoci da suka ɗauki azumi wanda ba su ma da ilimin addini sun tabbatar da cewa azumi na daga cikin abin da ke saita tamfureta na ɗan adam da yanayin jikinsa da lafiyarsa ya zamanto shi ba mai maiko sosai ba shi ko ba bushashe ba shi ba ramamme ba shi ko ba mai kiba ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba yana moderating din yanayin gangan jikin ɗan adam wannan likitoci suka ba da wannan shaidar ko sun faɗa ko ba su faɗa ba iya abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ishe mu hujja wallahi ba mu da bukatar sai wani ya mana wani ƙarin bayani to amma mu kaddara sun yi ƙarin bayani sai mu ce sadaqa rasulullahi wa huwa sadiqul masduq sai mu ce lalle annabi yayi gaskiya binciken su sai dai ya ƙara sa mu ƙara gaskata annabi muhammadu mu ƙara tabbatar da cewa shi annabi ne na ƙarshen zamani da Allah ya turo nabiyyun bi ghairi wahayi la yatasarrafu to amma yau an wayi gari da yawa daga cikin al'ummar mu an raunana su da wannan magana sun daina azumin sun tashawwa kai akwai ma wanda zaka ji ya budu baki ya ce shi wallahi azumin ramadan din ma in ba dan idan bai yi ba zai iya fita a musulunci wallahi ba zai yi ba wani haka zai budu baki ya faɗa maka kuma wallahi barin kaya muku daga cikin abin da ya jawo sharrin mutane suke tsoron azumi shine rashin practicing din azumi a rayuwarsu idan da zaka daure ko da litinin da alhamis ka dinga yi ko da azumin kwana uku wanda ga hadisansa su ma a gabanmu ka dinga yi ma'ana ayyamul bid ranar sha hudu sha uku sha hudu sha biyar annabi ya ce shi ma in kana yinsa daidai kake da kaya azumin shekara gaba ɗaya haka ya gaya wa ɗaya daga cikin sahabbai to ba ranar da za a ce maka azumin ramadan ya kama hankalinka ya tashi amma jama'a akwai wanda yake gaya yace a gaban shi aka buga wani waya aka ce masa an ga wata yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya shiga uku ya lalace wallahi tallahi salati ya zabga saboda an cimar an ga wata za a fara azumi gobe saboda bala'i ya same shi me yasa saboda baya practicing azumi a rayuwarsa gaba daya da haka ibadar sai ta tana tana bashi wahala wanda duk bai iya tahi ya kiyamul laili sai sallar farilla ta wahalar da shi saboda baka saba tahi ba kana yi da daddare da haka daga an kira sallah sai ka fara jin haushin ladan saboda baka sabar wa jikinka da wannan ibadar ba wanda duk bai saba sadaka da kyauta ba in aka ce lokacin zakkarsa yayi sai ya daga kowa hankali a wannan kwanakin ko magana mai kyau ba zai dinga yi mutane ba assalamu alaikum wa alaikum assalam amsa maka sama sama saboda yana jin haushi lokacin zakkarsa ya fitar zai fitar da miliyan goma ya raba bayan Allah baya so saboda bai saba da kyauta da sadaka da ba wasu ba so ga na dole ya zo don haka sai ya ci bakar wahala a zuciyarsa kafin ya iya aiwatarwa ka sabarwa kanka da irin waɗannan ibadoji ranar da na wajibi suka zo ba za su wahalar da kai ba Allah ka ba mu ikon aikatawa ka sassauto da zukatanmu zuwa ga sabawa da irin waɗannan ibadojin ya Allah don haka dai yawan azumi bai wuce ba dan ramadan ya wuce ga azumin mutane na sunna da yawa akwai azumin ainihin wato sita shawwal kamar yadda muka faɗa akwai azumin ainihin wato kwana uku a kowanne wata akwai kuma azumin ranar arfa akwai azumin tasu'a da ashura daidai shauran azumin muka ga sunan bila adadin Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato umarce mu da mu ainihin wato aikata sannan bayan wannan ana so mutane su dinga ainihin wato yin tashi suna kiyamun laili kar dan da kana zuwa tahajjud da kana zuwa tarawihi da kana zuwa kaza amma yanzu ka daina saboda ramadan ya wuce a Allah madaukakin sarki ya gaya annabi Muhammadu yace aqimi salata liluki shamsi ila gasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda sai yace wa min al-laili fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce shi kan ma nafilar da wajibi ne akan shi yadda azahar da la'asar da magarba da isha suka zama wajibi a kaina kuma akan annabi to haka shi tahi ya kiyamun laila ma dole ne haka Allah ya sunnanta masa kuma ya tabbatar masa cewa lallai ilalla zai dinga tahi yana ainihin wato kiyamun laili to haka kai ma ake bukata kai ba wajibi bane a kanka amma dai kana bukatar ka dinga yin ta saboda ka sabarwa kanka da ayyukan ibada Allah ce laisu sawa'an ba ɗaya suke ba min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasjudun sai ce yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati sai Allah yace ulaika minas salihin yace ba ɗaya suke ba daga cikin ahlul kitabi akwai al'umma da take tsayuwar dare ma'ana lokacin annabi Isa da lokacin da shari'arsa take aiki ahlul kitabi har qiyamul layli suna yi jama'a ma'ana idan ahlul kitabi Allah na yabansu suna qiyamul layli me yasa mu ba za mu dinga yi ba me yasa ba za mu dinga tsaye da sallah ba sannan Allah ya faɗa mana yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun lalle masu tsoron Allah suna cikin aljannatai da maremarin ruwa sai yace akhirina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinina suna masu karɓar abin da Allah ya ba su saboda sun kasance masu kyautata ibada kafin su isa lahira sai Allah ya ce daga cikin ɗabi'arsu kanu qalilan minal layli ma yahja'una sun kasance kaɗan ne daga cikin dare suke kishin gida su yi bacci sai ce wa bil ashari hum yastaghfiruna daidai lokacin suhur suna tahi su yi sallah suna istighfari da neman yardar Allah Allah ka sa mu cikin irin waɗannan bayan ya Allah saboda haka ana buƙatar mutane su ainihin wato dagi sannan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalus salati ba'da al farida salatul layl in kana neman sallar da tafi kowace falala bayan sallar farilla shine sallar da mutum zai tashi cikin dare ya yi ta saboda ita ce wadda take tabbatar da kai mai tsoron Allah ne kuma kai mai ikhlasi ne me dalili sallar rana a cikin masallaci wala Allah kana yi ne dan mamu da kwamitin masallaci da dan agaji da ce ai lallewa ne yana ibada amma da daddare waye zai ganka sai Allah yasa annabi yace ba wacce tafi falala sama da sallar da mutum zai yi da daddare bayan sallar sa ta farilla saboda duk sallar da zaka yi da rana a gaban jama'a a masallaci bayan an idar da sallar kaza wannan wasu na ganin ka wala Allah shaydan ya saka maka wani dan jiji da isa a zuciyarka ya sanya maka wata yan riyirya cewa ai ya kamata su wani su san muna sallah ba ba wai haka muke tafiya ba haka muke rayuwa ba amma da daddare ba wanda ya san kana yi sai waye wannan shine shine a dalilin da yasa annabi ya fifita ta bayan kowace sallah Allah ka ba mu ikon aikatawa wata rana mala'ika jibril ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce ya kai annabi muhammad ishma shi ita fa innaka mayyito ka rayu yadda ka ga dama amma ka sani zaka mutu yace wa amal ma shi ita fa innaka mujzin bihi ko mujziyun bihi ka aikata duk abin da kake so amma ka sani Allah sai ya maka sakamako akan shi sai yace wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu ka so duk wanda zaka so da matarka da babanka da ƴaƴanka duk wanda kake jin zaka sa shi a ranka ka so shi amma ka sani wallahi tallahi wata sai ka rabu da shi wa alam yace ka sani anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil layli daga cikin abin da ke nuna darajar dan adam a duniya ka fito kowa na shakkar ka ka fito kowa na haba haba da kai ka fito kowa na tsoron ka haibar ka Allah ya dinga nuna mutane kai wani dugu zaman zaki ne a cikin su wannan abun yadda Allah ke jawo mutum wallahi sai yana qiyamul layli inji mala'ika jibrilu ya gaya wa annabi muhammadu wa'alam anna sharafal mu'mini qiyamuhu bil layli ya kai annabi muhammad ka sani lalle darajar dan adam kimarsa martabarsa shine ya tashi da daddare ne ga sallah in kana wannan wallahi tallahi hatta mutane sai sun fara tsoron ka a dinga ganin ka tara alhalin baka da komai a dinga ganin kana da karfi alhalin babu karfin a dinga ganin kai din nan wani kicima ne alhalin ba wani abu kawai sharaf ne da daraja da martaba da kima Allah ya tura a cikin fuskarka da cikinka da jikinka al'umma suke ganin sa a haka alhalin wallahi tallahi kai ba komai bane amma Allah zai nuna mutane kai wani ne sai kowa ya dinga tunanin cewa ya za a yi tunkare kamata kunna wanda abin da ke jawo haka shine kiyamul laili Allah ka ba mu ikon aikatawa wa izzuhu darajar mutum da izza da buwayarsa istighfaruhu anin nasi ko istighfaruhu anin nasi shine dan adam ya zamanto yana kamewa daga abin da yake hannun mutane in kana so ka sami izza kana so ka zama kowa na shakkar ka kar wani ya san talaucin ka wallahi kada ka yadda wani ya gane baka da shi dan abin da Allah ya baka kai wanke ka goge ka saka ka fito wani ya aka ce lafiya kalau wallahi lafiya ka ce kwarai da gaske wallahi kuma ko da ba lafiya ba ba matsala ka ce ba matsala in ya ga dama neman lada yake ya ɗauka ya baka mana sai ya tambaye ka akwai matsala ko ba haka bane jama'a sai ya tambaye ka inda gaske ladin yake nema gurin Allah ya baka mana sai ya tambaye ka matsala da ka annabi yace na daga cikin abin da ke sa izza dan adam a dinga ganin izzarsa shine isti'fafuhu anin nas kame wasa daga abin hannun mutane kar ka zama maroki kar ka zama duk matsalar ka sai ka kaiwa wani ka dinga kaiwa Allah wallahi in ka kaiwa Allah da zuciya daya wannan da kake ganin zaka tafi gurin sa wallahi sai Allah zai dauko ya kawo shi gurin ka kuma wallahi sai ya dauka ya baka Allah ka ba mu iko daga karhe jama'a a gurguje satin da ya wuce na yi wasu maganganu guda biyu zan maimaita ɗaya kuma zan ƙara jan hankali akan ɗaya ɗaya da za mu maimaita ita ce matsalar da ta shafi wato 'yan uwanmu na edo state wanda aka yi musu kisan gilla da kuma waɗanda aka yi musu kisan wulaƙanci muna nan akan bakar mu cewa wallahi ba za mu bar wannan magana ba sai an ɗauki mataki a kanta jama'a inu sayero inu sayero wani ɗan arewa ne mutumin kano bawan allah nan wata nyamura za a ce ta makale mishi cewa tana son shi ta musulunta ya auro ta ya taho da ita nan arewa mutanen nan akan wannan matar kwaya ɗaya suka ta da bala'i a ƙasar nan suka ta da masifa a ƙasar nan har san da aka kama inusa yalo aka mai da shi jasu suka hukunta shi da irin hukuncin da suke bukata da irin kalar hukuncin da suke bukata sannan suka saki wannan yaron an yi haka ko ba ya haka ba to mu ma ba mu yadda ba an kashe mana yan uwa mu ba kashe inu sayilo muka yi ba ba kuma kashe matar da ya auro muka yi ba a'a an mai da matar an mai da shi hannunsu don cewa suka yi shari'ar ba ba za a yi ta a arewa ba ba za a musu adalci ba don haka sai an kai shi tsakiyarsu nasu ya hukunta shi kuma haka aka yi har wani sarki a wancan lokaci ya fito ya goyi bayansu ya ce lalle abin da ya kamata a yi kenan a mai da inusa yalo gurinsu a hukunta shi kuma ya zarge mu da cewa me yasa muke irin wannan abu to wannan sarkin da ya wannan maganar har yanzu yana raye kuma muna jiransa mu ji me zai faɗa kuma akan yan uwanmu da aka yanka aka ƙona su a Edo State ko kuma a'a su ne wankaku da mai da sabulu mu namu ba wankaku ne da mai da sabulu ba wannan sarkin yana nan a raye kuma ya faɗi wannan maganar da dalilin maganar sama aka sa aka ɗauki yaron nan aka mai da gurin sanda aka hukunta shi to na rantse da Allah ba mu yadda ba kuma muna nan zamu ci gaba da bin wannan kes din wallahi sai kun ɗau mataki akai in ba haka ba na rantse da Allah ba za mu daina magana a nan gurin muna an tayo muku bala'i daga kan wannan mimbarin ba ba za mu bari ba wallahi wannan magana ta farko kenan a guguje magana ta biyu na yi bayani akan wasu 'yan ta'adda da aka kama a garin nan wanda suke yanka mutane suke kwace musu mashina na ga wasu maganganu da hukumar 'yan sanda ta yi na garin nan cewa suna kan bincike ne ba su gama ba to ai dama mu ma ba mu ce kun gama bincike ba don haka mai taka tsantsan da maganar da muke faɗa kwarai da gaske muna nan muna taka tsantsan da abin da muke faɗa amma wallahi ku sani wannan maganar wallahi ba za mu batta ba sai kun ɗau mataki wallahi duk wata barazana ni ba za ka yi min barazana na rantse da Allah da kakinka ba ni ba za ka yi min barazana ba wallahi ka kalle ni da kyau na rantse da Allah na fi karfin ka yi min barazana wallahi saboda haka magana ne muna nan muna binta ko ba mu ce komai ba tukunna sai idan mun ga kun saki waɗannan yaran ba tare da an ɗauki mataki a kansu ba na rantse da Allah nan ne za ku san cewa muna fusata da wannan abin da ake yi mana amma a yanzu ku je ku gama duk bincike ai binciken lahira ma yana jiran ku banda na nan duniya na wutar jahannama ma na rantse da Allah yana jiran ku kar ku yi abin da ya dace ku gani kar ku yi abin da ya dace ku gani saboda haka muna nan akan bakan mu sai kun dau mataki kuma za mu ci gaba da bibiyar maganar da kes din har zuwa karshen sa wallahi sai mun bibiya insha Allah ta'ala na samu labari wannan maganar ta je gaban gwamna kamar yadda dama sakon nan mutum biyu na turawa na turawa commissioner of police kuma na turawa shine girma gwamna akwai na kusa da gwamna da ya buga mun waya ya tabbatar min cewa gwamna hatta maganar da ne ya saurare ta kuma ya yi alkawarin wallahi sai ya ɗau mataki akan waɗannan yara saboda haka mai girma gwamna bayanin ka ya iso mu mun ji wanda ka gaya ya faɗa mana ya faɗa mana muna jira mu ga matakin da zaka ɗauka kuma muna ma addu'a irin waɗannan abubuwa da kake nunawa na kishin al'umma Allah ya ci gaba da tabbatar da kai akan wannan mu haka muke ma fata wallahi ba ma so shugabanninmu su lalace kullum addu'ar muhinin su hau kan hanya su yi abin da ya dace wa al'ummarsu to saboda haka muna muna muna nan muna bibiya kuma Allah baka ikon daukar mataki Allah ya zaunar da gwamba lafiya jama'a wallahi mu ci gaba da sa wannan jihar ta ma addu'a kun san zaman lafiyar da muke ciki fa wallahi akwai wanda ba sa kaunar shi fa wannan zaman lafiyar da mu Allah ya taimake mu abubuwa ba su rikice ba a jihar mu wallahi akwai wanda ba sa son wannan abun fa wasu fa akan wannan abun wallahi ba abin da ba za su yi ba dan su dugun zuma mu cikin bala'i da haka ba mu da gata sai Allah mu ci gaba da addu'a Allah ya zauna da jihar nan lafiya wallahi in kana jin maganganu abubuwan da ake zaton zai faru sai ka ji Allah ya goge abin ya wuce a ce maka kaza na hirin faruwa abin ya zo ya wuce abin sai ka gode wa Allah cewa Allah na karɓar addu'o'in mu wallahi muna addu'a Allah ya ƙara zauna da mu lafiya a jihar nan sauran jihohi da suke da matsaloli na tsaro da abubuwa da suke damunsu ya Allah kai mana maganin waɗannan masifu ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen su ya Allah wanda duk suke ba da gudunmawa kuma wajen su ga cewa sun dakile wannan harka ta tsaro Allah maɗaukakin sarki ka taimake su akan wannan yunkuri nasu wanda suke ƙoƙarin cinna wutar abin a ƙarƙashin ƙasa ya Allah kai mana maganin waɗannan mutane ya Allah ya Allah bayinka ne fa innahum la yu'jizunaka basu gagare ka ba ya Allah Allah maɗaukakin sarki kai mana maganin su ko suwaye ne ya Allah wanda suka mai da wannan abin business da neman kuɗi Allah ka hana su samun kuɗi ta wannan hanyar kuma ka daƙile musu duk wata hanya da za su mai da mu wasu abubuwa na kayan haja na neman kuɗi a gurinsu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله